لي صدري ويسر لي امري وحلق من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تقصر الهي نظرة تجعل بها هداية بناك ونفعة مسلم تكون بها إلى سمائه ورئائه وارفض نور المعصي بها والمسلمين إليه من دول الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتجان القضاة المتعدسين وشماتة الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى باقي saduwa da ku a wannan masallaci mai tare barka inda muka taru domin suna da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu a makon da ya gabata mun yi karatu kan maraki matakai wanda sufaye suke hawa ko ko yan dariku suke hawa musamman manya-manyan shekunan su ba wai ga magarin ko su ma ga magarin ana fatan sa hau din muka ce mataki na farko shine at-tauba mataki na lazuntan yin tuba ko da yaushe kada harshenka ya gaza ambatan Allah ta hanyar neman gafara wurin Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan makami ne mai zaman kansa cewa dole ne wanda yake so ya isa zuwa ga mataki na gaba to sai ya lazunci wannan kaga kamar yadda kowa ya sani musulunci hawa biyu ko matakai matakai akwai maqamul islam akwai maqamul iman akwai maqamul ihsan ko maqamul islam shine mutum ya yarda Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba wani abu bautawa da gaskiya sai Allah ko da ya yi cewa nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon sa ne kamar dai yadda ya zo a cikin hadisi na biyu a arba'unan nawawi inda malaika jibril ke tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbirni an al-islam yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajji al-bayti liman istata'a ilayhi sabila ala sadaqta wannan shine mataki na farko na musulunci mataki na biyu a musulunci shine matakin yin imani matakin imani a wannan mataki na farko da ake cewa maqamul islam mataki ne wanda to Allah ya ce mana da yawa daga cikin ba mu riga mun gama hawa wannan ba a wannan matakin bana al-islam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi wanda ya cika musulmi ko wanda ya gama shiga wannan matsayi shine mutumin da mutane suka kukuta daga cutarwan hannunsa ko ko cutarwan bakinsa yanzu ba ma mutane ba yanzu wasu iyalansu ma ba su tsira daga cutarwan hannunsu ba maza nawa ne ake samu suke zana matayensu haka ne ko ba haka bane to wannan mutumin ya gama shiga maqamul islam kenan wanda musulunci ya ce kar a duka mata ko za a yi duka kar a duka a kan dukan ya kai fiska ko ba haka bane ga aya ta na alqur'ani ne nima ko yake cewa wallahi takafurun shuruhunna faidu wanda wahdiru wanda fil mabadi wadribu wanda fa ina qarakum fala tabgu alayhin sabila ce mata wanda suke kawo mazajen su ga jami to mazajen matakin farko ayi musu wa'azi a matsayin ka namiji ba sai kawai daga matan ka kama kale shi ko ka kama da duka ba aka ce fara yi maka wa'azi a ake nare me yasa kike haka a alanta na me yasa kike haka yanzu ba san cewa zaman nan namu ibada bane yanzu a haka ne in muka zauna muka bauta wa Allah a zama na ibada za a tashe mu ranar lahira a matsayin mata da miji mataki na nasiha ke matakin farko shine fa'ido wannan idan ta ki jin wa'azi sai musulunci yake wahjuru wannan fil madaji a ƙaurace musu a yaki ya kun karɓi kwana a uwar ɗaka sai ka dawo falo sai ka kwana a falo to a duniya babu abin da mata suka ƙi jini kamar miji ya ci kwana a gadon sai koma yana kwana a falo matan da ba san matan yanzu ba su matan da wannan abin duniya ne a ce mijinki ma wai ya ci kwana a kan gadonki ya koma yana kwana a falo to wannan tashin hankali ya ƙare a ne amma kaga matan yanzu ai za su ce to ma gaba ta kai ko ba haka ba Allah ya ce mana wadribu mun aka ce to mataki na uku in sun gyarawa to sai a ce ga matakin duka shi ma matakin dukan sai aka ce barban ghaira mubarrakin duka wanda ba zai iya tada fata ba sai malamai suka ce to ya ake duka sai aka ce ba za ka kama za ka kama gefen hannun rigar ka irin malama da haka da shi za ka rika dukan nan kana kana cewa ne zai ke sai na mutuwa a jiki ko kana yanzu ana gama da mana wannan dukan za ka ji wani abu ai a wannan lokacin za ta dariya ma za ta fara maka ko ba haka ba dariya za ta fara maka irin kage kage to da ma da musulunci yake nema musulunci yana neman yadda za a sulhun sani a zai haka to sai ka musulunci yake to amma yanzu mutane wasu za su addu'o'i na su yi ayyuka da kan wai idan matan ta yi laifi sai ta za a zame kaga wannan ya shiga matakin islam kuwa ya gama shiga matakin bai gama shiga ba kaga akwai sauran aiki ke to haka maqamul islam din yake shi yasa Allah ya kawo maka cikin sura azab cewa matakai guda goma ana bukatar kowane musulmi ya hawo innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا الله لهم الصلوات وإن سنة متاكل guda goma wanda ake bukatar kowane musulmi yau sai yanzu kaga tun daga matakin farko na al-islam da yawa mutanen mu ambata baya sai ka zo mataki na biyu sai fa ka gama cin wannan zanwa matakin ka na islam ka gama cikakken musulmi ba ka cutar da kowa ta hanyar magana ba ka cutar da kowa ta hanyar rubutu ko kai amfani da hannun sauran cutarwa lokacin ne baka zama cikakken musulmi to daga nan sai mataki na gaba ke bukata ka hau mataki na gaba shine al-iman ko kamar yadda zuwa cikin wancan hadisi ba firni an iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi qala sadaqata fa ajinna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu haka ya zuwa cikin hadisi to bayan ta yi ta yi da wa'annan abubuwan a maqamul iman to sura kuma aiki a maqam aikin a maqamin shine ka zama to ga mahara kamar yadda ya zuwa cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sabin ka cewa ne yace man la ya'man jaruhu bawa'i duk wanda makwabcinsa bai fita daga cutarwar shi ba to wannan ba ne imani bane mutanenmu yanzu nawa ne suke cutar da makwabcinsu ai Allah ya yawa to kaga wannan bai riga ya hawa mataki na imani yana kan an baro shi a mataki na kafa kenan san islamu yake an gane wannan sannan wani hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aha aw liyaqul in ka kai wannan matakin ba aka ce to ko dai ka faɗa alheri ko kai shi sai yanzu mutanen ma haka yake yi ai yanzu wani shi yana ganin burgewa ne ya faɗa mugun abu wani yana ganin burgewa ne faɗa abin da zai tara tarzoma a ƙasa ko a jiha ko a unguwa kaga wannan yana kan baya ko ba za a ce ba musulmi bane a'a musulmin ne sai dai na bai kawo mataki na imani maza da ya kara mai yasa wa cewa aha man kana yin billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama babansa kenan rashin girmama bako alama ne cewa ba kawo mataki na al'iman ba ko ba ga annabi ibrahim ba can da yake shi ya riga ya hau matakin ko baki na zuwa ko sai ce a yanka sani kamar yanzu kai da ka kawo mai ziyara ko sai ce a yanka maka sani dan kai da ba ka lawa ba yawa mala ya dan zuwa zuwa kai kadai idan ka zo kana zuwa ko sai a yanka sani a gyara maka malam kai take kafin ma a tambaye ka zai kawo ka kuma kwana nawa za ka yi ba ruwan da wannan tambayar baya wannan tambayar annabi Ibrahim a ta zo ai ku san da zuwa san da zuwa ta muku san jira guda ka mu saniya guda da yan ka mu kana sai jini na to haka annabi Ibrahim da kana Qur'ani Allah ya kawo mana ko istaqalu alayhi fa qalu salama qala salamu qawmun munkarun ko har yi an zuwa wancan wurin faraba ila har zuwa wurin cewa ka qarrabahu ilayhi qala ala ta'kulu lokacin da aka gama jawo saniya aka kawo ma wasu baki da suka zo sai ga ba ta ji sai ce a me yasa ba za ku ci ba ta ai mu ba ma ci ba sai tsoro ya kama shi shi ne ma'ana fa au da tsamin mu kifa sai tsoro ya kama annabi zai sai suka ce me za ta fa haka ne tsoro ai mu mala'iku ne an turo mu je mu je mu halakar da wani kan mutane to haka annabi Ibrahim ne kaga ya riga ya hawo mataki ne ne al-iman maqamul iman to haka ba ake son kowane musulmi ya hawo hadisin ne ya gara cewa mun kana bin billahi wal yawmil akhir fala wa kana mun kana bin billahi fala yajawu mun kana billahi wal yawmil akhir me yan to guda uku ne manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisin ko sai ɗayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ka a wallahi la yu'min wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi ba ne imani bane mutumin da ya ci ya koshi ya kwanta bacci amma makwabcin shi yana fama da yunwa yanzu tsakani da Allah mutane nawa ne suke ci su koshi kan amma makwabtan suna fama da yunwa sai ta ya hau makamin imani wannan yana yana kan makamin insan aka rasha to makamin imani ɗin aiki ake yi ba wai rungu ma hannu ake yi ba a jatar yi ina aiki ne sosai kaga mutane da yawa ba ba to sannan mataki na gaba shine al-insan matakin nan al-insan shine wannan matakin shine in tarika suke ta kokarin yin aiki a ciki da wasu daga cikin bayan Allah wanda ma ba sa tarika shine matakin da kowa zai ta kokarin yin ibada yana yin ta kamar gaci ga Allah to a wannan matakin da zaka kai na cewa ga kamar ga ga Allah ne to akwai ayyuka ne da ake yi shi ne ake lissafo wannan aikace aikace aiki na farko yawan da yi ba domin kowane mutum ya san cewa shi ne yake yi ko ba gaskiya ba yanzu zai yi daga tsohon wanka daga rumfanka zuwa nan masallaci ka aika da wani laifin kai a wurin kana ganin kamar ba laifi bane amma ta wurin Allah zai yi ko ba haka bane ba an ce mana mu kiyaye idanun mu ba kamar yadda zuwa cikin alqur'ani ne girma wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum to mata sun wuce daga sun sai yanzu ke ko sun wuce ka kalla ba kun da idan ba ka ga shi ma laifi ne amma mutanen ne za a ba ganin ta matsayin laifi ya ke ko to irin wayannan kurakuran shi za ka to wanda yake son ya kai mataki da yana bauta wa Allah kamar yana ganin sa dole ne ya yawaita yin wayannan abubuwa shi ne muka ce a tauba yawaita yin tuba kullum ka da cewa astaghfirullah astaghfirullah ba ka da wani aiki sai neman Allah gafara saboda mene Allah ne ya umarni da a yawaita yin haka Allah subhanahu wataala yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara da kuma cikin sura idza jaa da Allah subhanahu wataala yake cewa fasabbi bi amri rabbika ba gane ayat ba kenan fasabbi bi amri rabbika wastaghfir kaga ni har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ba ya riga ya san Allah ko domin ai hauka ne mutum ya ce manzon Allah ma bai san Allah ba ko in kana neman mahaukaci kaga wannan to shine number 1 duk mutumin da yake maka ai annabin ma bai san Allah ba to mahaukaci ne ko to shi annabin ya san Allah amma kullum sai ya yi istighfari to 70 wani ruwaya ce a to dari yake yi shi ba wannan annabin bai taba yin laifi ba bai taba ba to amma yana yin istighfari to 70 wani hadisi ne ce a to dari ne to ni da kai wanda kullum sai mun yi laifi ba to nawa kenan ya kamata ni kenan mu ya kamata ake kowane rana mun yi kudu ma amma tauran kaba ba zai bari ba ko ba haka bane kaga mataki na farko kenan mataki na biyu asab yawan hakuri ana buƙatar mutum musulmi ya zama to mai yawan hakuri kaga shi annabi ya san Allah kamar yadda muka faɗa ko amma sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ce masa kalbin ka hakuri ko ba haka ba Allah ya ce masa ya lazamci haƙuri bayan Allah ya gaya masa sannan Allah ya ƙara gaya wa al'ummarsa cewa kuma ku lazamci haƙuri Allah subhanahu wataala yana cewa fasbir sabran jamila ko ba haka ba fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba kaga an gama da wannan a cikin suratul ahqaf Allah ya ƙara nuni ga wannan yace fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum haka Allah ya taɓa murkan annabinsa wasbir nafsaka wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil wadati wal ashi yuriduna wajha kaga ana taba annabi hakuri ne cewa yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri to mu kuma al'umma annabi da aka zo kan mu sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin kaga wannan ne gaskiya ne fala in tattaqu wa tasbiru kaga fala in tattaqu wa tasbiru wa yatukum min qawlihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsi ayatin min malaikati musawwi kaga al'umma annabi an ce ki hakuri ke to haka za ka ga kai hatta kan ibada sai Allah subhanahu wataala ya ce ka nemi taimakon Allah kuma ka nemi taimakon Allah kan hawar wasta'inu bi sabri wa sala wasta'inu bi sabri kaga hakurin kenan su magana wasta'inu bi sabri wa sala wa inna laka jiratun ila al khashin kaga mataki na biyu hakuri kai da kake saka rika bauta wa Allah kamar kana ganin sa sai ka hada wa'annan abubuwan kaga yanzu mun yi na biyu kenan na uku shine ariba ridan Allah duk abin da za ka rika yi kawai ka tabbatar kana yi shi ne don neman yardar Allah ba don burge mutane ba an gane ko duk abin da za ka yi ka tabbatar kana yi shi ne don neman yardar Allah ba neman yardar mutane ba ko burge mutane domin duk lokacin da ka zo kana yin wani abu kana yin shi ne don neman yardar mutane ko don burge mutane Allah zai ce maka ba ka da lada daidai yake da riya sai da ma yake maliyan ko kai abu ba don Allah ba don mutane su gani su yawa sai Allah ya ce je kada kayan ka ba a karba ba bidan Allah al yaqin mataki na gaba sakankan cewa duk abin da ka gani ka ce wannan abin ba don Allah wada ba zai yi ba mutanen mu da yawa yana ake zubar da ko ba ga wani yanzu kana samun aiki sai ka ce a ai da ba din nan san wani a wurin ba yanzu samu aiki ko ba haka ba in dan boko ne cikakke kuma sai ce ai da ba din nayi primary nayi secondary nayi jami'a ko nayi tahajjud sabon sabon da ai ana gano abin nan ko dan mutumin da yake dan kasuwa ne sai ya ce maka ai da ba din na gyara kofar shagon nan ba na sa wa'annan kayi da ba zo ba ba ga wani in kuma irin ba masu jaguna bane masu kasawa ne a hanya sai ga mutum yana ta ai da ba din na ko kasuwa da wuri ba yau sabon sabon kusurwa ba haka bane ga da kaga wannan kuskure ne ana san ayyuki ne ka sakankance cewa duk abin da ka gani to Allah ne Allah ne ya tsara maka shi a haka ba wani ba dan adam bai sai azurta ka ba dan adam bai sai talauta ka ba an gane wannan to Allah subhanahu wataala yana amfani da bayinsa wurin azurtawa ko tun da sama ba za ka yi masa ruwan kuɗi ba sai Allah subhanahu wataala yana so ya azurta ka sai ya sa wani daga cikin bayansa ya kawo maka dalilin an gano yadda Allah ya ja mishi ko tunda kuma dai ba ta fakulo da kudi ba ko kasa ba ta fakulo da shi ba to sai Allah subhanahu wataala ya sa wani ya kawo sa dalilin kudi shi kenan ba amma in yaro ya karami sai ga wani dan uwan baban su ya zo ya yi gaisuwa a gidan ya rarraba musu naira hamsin hamsin wa ya kawo kudin yanzu su yara za su ce wannan an kullum na amma a hakikanin ba ya kawo Allah ne ya kawo yin amfani da wannan ankul ko in kuma kai ne babba ka haɗu da abokin kawar wanda yake aiki a manyan manyan kamfanoni na ka kike kwana ji kaza kaza kaza ya sa hannu a shi ko ya ɗauko banda ɗin ɗari biyar biyar ya ce ga wannan ka sha ruwa kai ka san kai ne ba ma baki bane ka sha ruwa da banda ɗin ɗari biyar biyar dubu hamsin kenan Allah ya ce mana al-yaqin al-mahabba dan tagariyar soyayya duk wanda zaka so shi ka so shi ne don Allah domin shi addinin musulunci gaba da in ka tsaya ka kalle shi sosai ka nasu sai ga an gina shi ne kan soyayya ko za a ga matakin farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni tuhibbuna Allah kuna san Allah kenan mutum ba zai taba zama musulmi ba sai yana kan Allah yana kan manzansa ko kita wancan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul insana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tawdawnaha ahabba ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi farabbasu soyayya hadisi manzon Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in dan hadisi cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an bima fi bihi to yayi da dan hadisi wanda kowa ya fahimta cewa shi hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba aha li akhihi bima yuhibbu li nafsihi kenan addini akan kai ya shi gina shi ko manzo Allah wani hadisi yake cewa man ahabba lillahi wa man man ahabba lillahi ko man ahabba lillahi wa abghara lillahi wa aqa lillahi wa man a'a lillahi fa hadisi kamar al-iman ma'anar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda yayi so domin Allah yayi ki domin Allah ya bayar domin Allah ya hana domin Allah to imanin shi ya tsaya kada ne yanzu akwai yara da yawa ko in ɗan saurayi da zai yana ɗan ba ‘yan budurwan kuɗin ba don Allah ba don ta ƙara shi. Ko ba ga wani mara da kuɗi. In samarin samarin da duniya ga suna ba ‘yan matan kuɗi ne ba don Allah ba don ‘yan matan su Ko ba ga wani. A ka ga abin matsala nan. Ko ba ga ba. Su haka za ka ga abubuwa. Ana son ka yi so domin Allah, ka yi ƙi domin Allah, in za ka bayar da abu ka bayar don Allah, in za ka hana ka hana ne don Allah. An gane wannan kada ka ce wai wani ba na son shi ne saboda ya taba kasa na wani yare a musulunci baya kan haka kawai ka kisi ne saboda wani abu daban ya karye wasu daga cikin dokoki na Allah ka so shi ne don Allah ba wai saboda yana da kuɗi ba ko yana da kyau ko wani a so shi don Allah domin duk abin da za ka so shi domin shi in ba Allah ba bai karewa ne ko ba ku lura ba in kuɗi ne kuɗi na karewa mutane nawa ne kuɗin su ya kare ko ba haka ba in kyau ne mutane nawa ne masu kyawu kyawawa maza ko mata su yi haɗari fuskar ta fayi in ma kuma a zamanin da ne na makiya makiya su fara wa mutum asu ko ba ka da suke yi ba Allah ya kare mu Allah ya kare mu da mu a tawakkul dogaro da Allah kar ka dogara mataki na gaba shine dogaro ga Allah kar ka dogara da dabararka ko iyawarka a ai ni ba kuma malami ne ba to da ma karatun ma ba sai na duba ba har yayi idan zaka dogara da wayanka kenan sai ka zo karatun sai ga kuma ana taka maka ne ai abin da ke faruwa da wasu kenan sai mutum ya rika daukar kan cewa shi wani malami ne shi wani gwaska ne a ilimi sai an zo kuma sai ga abin Allah ya ya halta abin ilimin karatun sai ya ta sai ga mutum kawai ya taka maka ne har ya gama karatun gaba ɗaya sai ya ja muku aya uku kawai ko aya uku ko rigimar kenan ya dogara da wayansa bai dogara da Allah an gane wannan ko shi yasa malamai masu dubara da sun zauna za su fara karatu sai su ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa alim bi lisani yafqahu qawli ko kada shi addu'a cewa kada Allah subhanahu wataala ya wasa dubaran su Allah ya bude kirjin su bi ma'ana Allah ya kumsa ilimi a cikin kirjin su ba dubaran mutum an gane wannan Allah ya yi mana al-istiqama tabbatuwa kan dokokin Allah bin dokokin Allah yana daga cikin matakan da za ka bi domin ka iya kaiwa mataki na kana bauta wa Allah kamar kana da at-tahdid na dafata zuciyarka kana duk abin da zuciyarka kace kana so shi kenan kawai sai ayi kaza domin ko wata rana za ka rawaita maka mugun abu ko duk mutumin da ya bi son zuciyarsa da zuciyarka ta ce kaza shi kenan sai ayi da ta ce kaza sai a yi to wata rana ta kai ga halaka to shi ta Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban a cikin alqur'ani da girma yake gaya mana cewa san zuciya ko bin san zuciya halakar da mutane yake yi Allah subhanahu wataala yake afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa sama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi shawa man ya'lamu min ba'dillah Allah ya kara kawo mana kisan wancan mutum da Allah ya bashi ilimi kaman ya kishi ilimi aka ba shi da yawa to kuma sai yake aiki da ilimin sai ya bi kan zuciyar shi Allah ya ce sai muka mai da shi kaman kare ana kiran mutum da suna bil amr dan babura ko shi Allah subhanahu wataala yake cewa wasu alaihi wasu alaihi naba alladhi atainahu ayatina فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الحريق gane wannan abu na gaba a takrir tsara neman kusanci da Allah menene za ka iya tsara kusanta ka da Allah idan lokacin ne za ka zama to da ka yi kabbara shi ke nan ka yi wasu da duniya kawai da kai Allah ne shi ne mataki na ƙarshe takrir kusantowa da Allah da ka ga shi kana ganin shi kenan kana kokarin ma kusantowa da shi ko duk da a wannan zaka muke yi wa mutane magana bayani cewa shi Allah ba wai da ido ake ganin shi ba ko ana ganin da ido ba a ganin Allah da ido to da yaya ake ganin Allah kuma ga kana ji ana cewa ka bauta wa Allah kamar kana ganin ana ganin Allah ne da ido na zuciya ba ido wannan ba bai kwaya a kasar Hausa na tabbata ka taɓa jin mutumin da yake malam da ba bi ina ganin girman ka ba da na yi ma aikata ko wani irin girma ne yake dai wannan shi ne shi ne kuwa kaga ba shi bane domin wannan girman ne to ya kowane sun bi ne irin wannan ne tika tika ne amma bai bai bai ga girman su ba amma ga kai kai karami ne kamar ni haka a gani amma sai ce yana ganin girman ka to wai wani irin girma ne wannan idan girman da yake gani naka a zuciyarki to wannan irin wannan girman da yake gani to haka ake son ya ganin girman Allah cewa wannan sallan da aka ce ayi Allah ne ya ce da ita to da aka yanzu din nan da na tsaya da ni ga Allah ne saboda mene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrab ma yakunu al-abdu bawa yana kusantowa kusa da Allahnsa ne kusa da ubangijinsa lokacin da ya sa goshin shi a kafa a sujada sai suka ka tsaya haka ga Allah kenan yanzu ko ga kan ayan Qur'ani ta ga mana kalla la tu'ihu wasjud wabtari kai sujada ka matso kusa da Allah kiran duk lokacin da ka zo za ka yi sallah sai ruwai ta abu sai ka cewa yanzu ga ba gaban Allah ne ya za ka ga mutum kenan mutum sai ne ba zai rika yin wasa ba kamar yadda muke yi ko a to kamar ba misali ne wallahi mutul ala kamar misalin musamman da shugaban kasa yake ya zo ne za a tattauna da shi na tattauna da shi yake to za a ba shi aiki ya ce ganin wannan mutumin zai ya zo gaban shugaban kasa kai za ka ɗauka wani ƙaramin mala'ika ne kawai tsabagen nutsuwa ko domin ya je gaban shugaban kasa yana yana wani hali yana yana wani tun daga nan ya faɗi ke nan eh ko ba ka bane to yanayin yanda wannan mutumin zai da saboda ya ce shugaban kasa ne shugaban kasan zai yi magana da shi to da kai zai sa ka ya wurin da su a ta kayan da zai sa ma za ka yana sa kayan da su suna ko gaskiya mu gaya juna gaskiya mana duk mutumin da shugaban kasa ya ce yana neman shi za su gana zai yi wuya ya je mai da irin wannan kaya sai ya tsaya ya duba cikin kayan shi wanne ya fi kyau ya fiffiye samu su turare ko ba haka bane in ma bai da hula ya je aro tunda ba zai je gaban shugaban kasa da kai haka ba kawai mara sai ya nemo wata hula haka mai kyau kila ma ka ga ya ce a nemo mai irin hulan hulan da Buhari ya sawa ko ba haka bane sannan in ya zauna za a ga ya wani da ko haka dan ke daɗe ya kokari ko magana ma za ga ta canza bari dan ke daɗe ya kokari ya aiki ya kai da iyali kwana biyu mun ga kana sarar rami wani ke daɗe ala jama'a ne da baka wahala ya ce hakuri ne ba zai haka ba ko za ga a wurin da ke za ga dan ke daɗe ya aka yi da jama'a shi kuma alhamdulillah ya ɗawainiyar al'umma alhamdulillah labari ya rike ni an ce ana bukatar ganawa da ni shi ya sama da rika ka abu ya ba ni ce mara duk al'umman yankin mu na gaishe ka kuma suna maka fatan alheri gaba ɗaya kuma sun ce ba wanda za su yi sai kai ran kai da duk a ai dole ku yana mutum haka na ga mutum ne sai kawai da mene ya san kalma ɗaya zai iya faɗa a wurin yanzu misali mutumin da shugaban kasa ya ce zai gana da shi zai ba shi aiki in ya ci shi ga yana zuwa bai jeren kai da mutanen unguwar mu sun ce su ba za su zaɓe ka ba sun gaji da kai ba su taɓa ganin lalatattun shugaban kasa irin ka ba wannan mutumin ya ci ai daga nan idan shugaban kasan ya tashi haka to jami'an tsaron nan da duk nan da mutum haka kawai sai ga mutum ana cewa ya yi aiki Allah ya ce mana to a takalli shine abin da za ka yi ya ƙara kusantar da kai ga Allah kana ganin gata da Allah ne domin dama shi al-ihsan din shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa to da yawa daga cikin mutane matakin da ake ta kokarin kaiwa kenan amma har yanzu wasu ba kai din ba ko wasu kuma sun riga sun kai sai ƙara ma dajewa suke yi to shine ba ake ta kokarin kowa ya yi kokari ya iya kaiwa wannan matakin mun ce mataki na farko a tauba to wai menene tuban nan ne da aka ce kowa ya yi tuba malam yace tuba abin da yake nufi a hakikani shine komawa kan tafarkin Allah bayan da mutum ya kauce ko a cikin daga an ce ai ko yaron ka ne ka kana gane shi ka ji yana cewa baba na tuba kenan akwai wani abu da ya faru ko da yana yi maka biyayya daidai daidai daidai sai aka samu kuskure ko sai aikata wani laifi to yanzu saboda ya kauce hanya ya aikata maka laifi yanzu aka hukunta shi kan wannan laifin ko ba ka ba saboda haka da ka gaula mai bulala to daya sai ce baba na tuba kire yanzu yake yi ya dawo daidai yadda kake so shi ko ba haka ba to shi ne aka ce tuba shi ne dawowa kan tafarkin Allah bayan da mutum ya kauce an gane wannan malam yace wala yanda haka ku tauba illa bin nadmi ala fi'l sayyi'at malam yace tuba baya tabbatuwa tuban nan da ake magana baya tabbatuwa sai bayan mutum ya yi nadaman aikin da ya aikata na sabon Allah kawai ba za ka ɗauko tarbi ba ka rika ja kana cewa Allah ka tuba bayan kana kana gama jin tarbin kuma za ka ƙara komawa ka saba wa Allah ne ba tuba ba ne wani wasan yara ce an gani ana son in ka ce ka tuba to kai ban kwana da wannan zunubin har abada sai dai kuma wani ba ne wannan irin wannan zunubin ba to shine ake yi tuba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani ne kuma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan da suwa ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba ta hakika ne ko shi za a ce cewa ba tuban mazuru ba ba a san tuban mazuru ba san tuban mazuru ba ina lillahi wa ina ilaihi raji'un tuban mazuru shine muskuliya maguna mage to namijin shi ake cewa mazuru kana ciwon kaji ko kana ciwon tantabaru shikenan kawai sai kullum sai ka zo ka ga ana cin tantabaranka kullum ka ga ana cinye maka tantabaru ko kullum ka ga ana shigowa cikin akwai da kake kiwon kaji ana cinyewa ka san kuma yanayin yadda suke yi ba za su kwara ɗaya ba za su kama wannan siyaga su kashe ka kama wannan siyaga su kashe kama wannan sai ga sun kashe guda goma ba su cinye ba ba su cinye ba su cinye kwara ɗaya ba to jira da ka kama wannan mazuran aka yi sa'a ka kama shi yanzu sai ga yawan haka ko a sai ga haka wai irin na tuba sai ga yawan haka ya nullo da kai irin na tuba ba zan kara ba da ka sake shi da samu kenan na ban kama shi da ka sake shi to da biyar sai ya dawo shi ne tuban shi ne hausawa suke cewa tuban mazuni ya kamar ya dina ya samu dama kuma sai kara komawa musulunci baya san tuban mazuru ana san tuba ta hakika an gane wannan tuba ta hakika ake shi ne malai yake mana magana a nan wurin wala azma ala tarki dunub da kuma azma daura niyya babba akan cewa ba zai ƙara aikata wannan zulumin ba wa adam ruzu ilayya da kuma rashin koma ma wannan zulumin ta kowace irin hanya wal mubadaratu ila adai huquqin nas da kuma gaggawa wurin mayar ma da mutane haƙoƙinsu zai yi mutum ya zalunci mutane ka san an kasa zunubi zuwa gida biyu an gane wannan an kasa zunubi zuwa gida biyu zunubi na farko shine abin da yake tsakaninka da Allah ka misali yanzu in ban yi sallah ba zunubi na tsakanina da babana ne tsakanina da mamana ne tsakanina da matana ne tsakanina da yara na ne tsakanina da mutanen anguwa ne tsakanina da wani ne tsakanina da Allah ne saboda sallah ce an gane wannan sallah ce azumi an zo ana yin wata ramadan azumi wata ramadan shikenan kawai sai na koyi a bayan kaure ko na irin na yara na shaƙi ruwa a buta kawai na shige bayi kwal kwal kwal kwal kwal da fito na tara baki wannan zunubin tsakanina da Allah ne ko tsakanina da mutane ne tsakanina da Allah ne domin babu wanda ya san na karuwa yanzu sai shi Allah mahalicci kaga wannan irin wa'annan zunuban tsakanin bawa da Allah sai zunubi na biyu shine tsakanin bawa da yan uwan da halittun Allah tsakanin bawa da halittun Allah me yasa aka ce halittun Allah kowane halitta in dai ba kai kai ta ba Allah ne yayi ka shi wannan abu to sai an yi maka shari'a da wannan abu ranar lahira da kaga in aka ce kuma halitta ta Allah ta hada abubuwa daban-daban kaga mutane sun shiga dabbobi sun shiga kwari sun shiga ko ba ka bane to yanzu idan ya zama to ka tushi ɗaya daga cikin wayannan halittun kamar misali ka tushi mutum dan uwanka ba za ka je ka tuke ɗaki ka ɗauko tarbi ba shi Allah na tuba Allah na tuba sai ka je ka samu wannan mutumin da ka cuta ka ba shi wannan abin da ka cuta na ka cuce shi shi kamar misali mutumin da ka cuce shi naira dubu to ba za ka je ka yi su ibari dubu ba ka ce wai ayu shi kenan a wannan naira dubu ba ina misali sai ka fallo wannan naira dubu ka je ka ba shi to sannan kuma sai ka dawo ka shiga ɗaki ka kai istighfari domin yanzu ka sauka wancan hakkin wannan mutumin ka gama da shi yan saura hakkin ka da Allah wanda Allah ya ce kakka cuce shi yanzu kuma ka cuce shi yanzu akwai bukatun ka roƙi Allah gafara ta cewa ka saba wa Allah da ya ce kar a yi cuta kai kuma ka yi kaga ka ba da hakkin wancan yanzu kuma ka dawo kana neman gafara wurin wani wurin Allah an gane wannan to shine malam yace wal mubadaratu ila adai huquqin nas da kuma gaggawa wurin mayar da haƙoƙin mutane da ka zalunce su kamar yanzu tare wanda ma'aikatan gwamnati da ce ko ce wanda daga cikin su ce wawuran dukiyar gwamnati ba za su je maka ce sun yi dawa sun yi kaza sun yi kaza wai Allah ya ga musu kuɗin da suka wawura ba sharadi sai sun dawo da kuɗin an gane wannan sai sun dawo da shi in ba haka ba kafin yanzu mutum zai ji zai ji kunya a ce kamana a ce kuma na cikin mutane da na dawowa da kuɗi to ai gwamma mutum ya ji kunyin duniya da je lahira a gaban kowa da kowa ba za a tara da ce ga wani ya cuci al'umma ya cuci mutane a gagawa Allah ya ji balanta yanzu gwamnati ta kawo wani sabon tsari ko cewa in dai ka san ka cuci al'umma ka kwashe kuɗin gwamnati to ka je a koye ka mayar da kuɗin shi kenan ba wanda sai sani wani dama kuɗin gwamnati kuma ka riga ka mayar da abin da hannun da suke kan gwamnatin yanzu shi kenan ka hunka ba sai an wani rubuta ka a jarida an ta shi ke nan kai amma mutanen mu ba ka yin haka Allah ya ce mana malam ya ci gaba da cewa wa huququllahi allati sayyaha al-insanu fi tilka al-fatra da kuma haƙoƙin Allah da mutum ya toye su ko ya tozartar da su a wannan lokacin da yake wannan sabon Allah yanzu misali zai yi akwai wani wanda shi zai ce tun da wanke aure ya shekara biyar kenan kamar da ya sallah kafin hakan sama da hakan sama wanda sai shi ya manta ya karbar da ya sallah kuma zai gaya maka shi musulmi ne shi yanzu sallan gaba ɗaya ba ka yi kwata kwata sha ai manya manyan kawai nake yi shi manya manyan sallolin yake yi ko gane manya manyan babu babban sallah sai in babban sallah ta zo to zai yi dinki sabo in karamin sallah ta zo zai yi ki sabo sai sallar juma'a amma wannan sallah azhar la'asar magriba isha ya kuma shi baya yi sai kuma rabban da yi wannan ko lokacin da ya san ya fara wannan shine tun lokacin da wani ya aure shine ayyuka suka fara mai yawa saurara sai ya yanke wayancan kanana kanana to kaga yanzu yanzu idan ya ji wa'azi sai ya ce ya tuba shi ne nan kawai sai ya kama tarbi na sai ya fara lissafi yau shekara yau da auren wani a wusule da ya aure yau shekara shekara biyar ne ko bakwai ma ni ina kokonto sai dai ya samu mama sai a yi lissafi yau da auren ka wusule yau shekara nawa kamar shekara goma ne ba goma goma mama ya ce ai kamar goma ne domin ina cin zutan ai lokacin da kaza ya faru ne kuma yanzu da kaza din nan ai shekara goma ne ba bakai ba to yanzu ya rama salloli da shekara goma an gane wannan ko wurin rama ba sai malamai suka ba shi zaki cewa kowace sallah kowace rana sai ya yi ta su goma da zarar an yi shekara daya ya gama sallan azhar ko idan bayan an yi ta yau to sai ya koma gemi sai ya shanye shanye shanye shanye a zara har su goma sai ya kama gaban shi da an yi shekara daya yana yin haka ya biya na shekara goma an gani ko amma wasu malamai suka ce ka shekarun ba da yawa aikin na da yawa wani in yaji zai rama ma sai ya ce to gwamma ya je lahira ko ya kona shi shi ba zai iya wannan aiki ba gaskiya da mu san lalle shekara shekara goma ba karamin aiki bane shi ya haƙura gwamma ya je lahira ko na shi sai wasu malamai suka ce to za a lura da yanayin mutum in yana da irin irin wannan fahimta to kar a ce mai haka sai a ce mai to yanzu tunda ya tuba ya ci gaba da yin sallolin lokaci zuwa lokaci kuma ya riƙa yin nafi sai Allah ya ji tausayin shi Allah ya yaje masa amma an ga mutum yana da himma to a gaya maka ya rama sallolin domin mene zai je lahira daga shekara kaza zuwa shekara kaza babu ibada kaga wahala ne ko to amma kaga in aka ga kuma mutum zai fanta ne kuma ba sai a bashi idan sauki sauki ko sai a ce to shikenan yanzu ya ci gaba da yin salloli ba ta ya ramo wa'ancan ba amma kuma zai yawaita yin najin maimakon a barbar shekan ko sai a ƙara jawo shi kuma kusa dai su ci gaba da yin yakin firin da Allah ya ce masa. Malam ya ce akwai wasu mutane suna faɗa cewa akwai wasu zunubai wanda Allah baya gafartawa. Shin daga sai na wani zunubi wanda Allah baya gafartawa? Malam ya ce a babu wani zunubi wanda ya fi girman Allah. Duk girman zunubinka in ka zo ka ce ma Allah Allah na tuba. Allah ya ce sai na karfe ka Allah ya ce zunubi kwara ɗaya ne idan mutum ya aikata Allah ya ce ba zan yaje ne ba sai na gona shi wannan zunubin shi ne shirka mutum ya haɗa Allah da wani to wannan mutumin da ya haɗa bautan Allah da wani kana bauta wa Allah amma ka dan aje wani dan gunji gunji a dakin ka shi kake sai ka tsunce shi shi to to ba mu ta ba mu ta wannan shi ne shirka an gane wannan Allah ba zai yafe wa mutum wannan ba shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin mutane inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha an gani ko ma'ana inna Allah la yaghfiru la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wa mutumin da yake hada bautan Allah da wani amma abin da bai shirka ba to Allah yana yafe kaga Allah ba duk girman zunubin mutum yanzu a ce za a samu wani mutum wanda ya karkashe mutane mutane sun kai ɗari da ya kashe kawai sai wata rana Allah ya shirye shi sai ya ce kara wannan kisan da nake yi ba ba wani abu da yake amfanar da ni kai na duba ka sai ya zo kuma ya roƙi Allah gafara Allah ya ce san san gafarta masa kalla ba Allah ya ce ba an taɓa yin haka ba ko wani mutum shi ɗan ta'adda ne ɗan ta'adda kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan mutum shi dan ta'addani ya kashe mutane ya kashe mutane yana lissafawa ya kashe mutane casa'in da tara casa'in da tara ɗari ba ɗaya haka ya kashe mutane wata rana kawai sai kai ya kamata na tuba ya kamata ya ne ya tuba sai ya fara tunani to ma wai Allah ma zai Allah ma zai gafarta ne kuwa sai ce ka amma fa Allah ba zai gafarta mai ba kawai ya ci gaba da tazuriya ya ci gaba da aikin likita sai wata zuciya ta ce a tunda kai ba malami ba ne ai malamai za ka yi ka je ka tambaya kai ba malami ba ka ka ba kanka masa ba ai ba zai yi ba ba zai yi ba je ka bi malamai shine wannan bawan Allah ya fara bi yana tambaya to ina za a samu malami wani an sunan shi malami shine yazo ya samu wani mutum wani malami yazo ya samu malami shi to malam ta ganin nan ni fa kaura ne kauran ma na babban kaura dan ka ganin nan to mutane casa'in da tara da kashi to amma yanzu na zo in tambaya ne Allah zai yaje mu ko Allah ba zai yaje mu ba wannan malamin ya kalle shi ce wai ɗari ba ne ɗari ba ne daga mai mutane rai ya ce ƙwarai malam duka ka kace su ya ce duka sun mutu kuma ya ce eh ce wayo Allah ka shi ba ai Allah bai saka yaje maka ba wuta Allah zai saka yace wuta Allah zai saka yace eh wuta Allah zai saka yace ko yace eh yace to shi kenan tunda Allah wuta zai sani ba ta ƙara sa da kai ya zama dare shi ma sai kashi sai ya zama ya kai yanzu ya tuka mutane nawa dari daidai to an ga shi kaga kaga sai ba dole sai kai ta kasan a matsayinka na malami ko Allah ya yi mana shi kenan yana nan dai shi dai hankalin shi bai kwanta ba ya ci gaba da cewa ka shi fa dai ya kamata dai ya ƙara bincikawa shi kenan sai aka ce mai ai akwai wani malami a unguwa kaza sai ce to shi ma bari mu je ne shi ma bari bari na je ne zai je mun shi ma shi kenan yana zuwa wurin malamin bayan an gama gaisawa yake malam ka gani ne yace malam ni ina da kake gani ga wutaccen kaura ne kasa mutane ne ni in ji ba kasa mutane yake yace Allah gaba da malam na kasa mutane 99 shine shiriya ya zo mun nake ina neman ko Allah zai gafarta mu ko Allah ba zai gafarta mu ba sai wani mutum ya bada fatawa yace ai Allah ba zai taba yabe mu ba sai ce to ai gwamma ma da kike ya zama ɗari din tilla da ma Allah ba zai yabe ba sai ce kai ba gaskiya bane ba gaskiya bane ai Allah zai yabe maka yace ko malam su kwarai Allah zai yabe maka yace to yaya yaya za a yi Allah ya yabe mu yace kaga yanda za a yi kana so Allah ya yabe maka wa'annan mutanen da kake rayuwa tare da su to dole sai ka bar su ko ba gaskiya ba ne to mutum yana ta rayuwa da ƙauraye kuma ya ce zai tuba zai yi ba zai yi ba tun da tuba tuba ba ya ce to yanzu yadda za a yi shine ka bar wannan garin ka je gari kaza dan ka je gari kaza ka zauna to a nan ne Allah subhanahu wataala zai karɓi tuban ka yace ka malam na gode Allah ya saka kaga shi ba kake zuwa Allah ya saka da alheri shi nan sai kama hanyar na tafiya ina yanzu zuwa can garin da aka ce a nan ne za a karɓa tubarsa ko yanzu misali sai a kaddara cewa layin shabani garin da mutanen kirkin su ne ko ba haka ba shi kenan sai da ya zo daidai daura da zariyar road sai ya mutu ya kusa zuwa garin sai ya fata sai sai yanzu ya yake nan kaga matsala ta faru yanzu ya riga ya tuba ya riga ya tuba ya tuba kai na ai ya riga ya tuba yanzu idan to kaga yanzu bawa Allah ne ya gane yanzu ya riga ya gama niyya cewa zai tuba tunda har ya baro garin da mutane da suke sakon Allah suke yanzu zai zo garin da mutanen kirki ka lura tsakanin zariya road zuwa kasu musamman daga mutum ya zo kasu road ya shigo wannan anguwar ne a gwamnatance ba muke magana a gwamnatance da mutum ya zo kasu road ko ba ka bane a gwamnatance da mutum ya zo kasu road ya zo wannan anguwa an gane wannan to kaga daga zariya road zuwa kasu road din layi biyu saboda haka a wannan wurin sai mala'iku kala biyu suka zo malayakun gidan wuta suka zo suka ce ai namu ne wannan ai wannan namu malayakun aljanna su ma suka zo suka ce wannan namu ne me ya hujjan ku cewa wannan ba mutumin ba mutum da ya kashe ba ba mutum bi ba mutum ɗari ya kashe to da wannan babu inda ya dace da shi ke wuta kuma wannan suka ce wannan mutumin ba yana da dogon niyya eh wannan mutum yana da dogon niyya kuma niyyar mutum niyyatul mu'min khayrun min amali a musulunci ne ba idan kai niyya za ka aikata abu baka samu damar aikatawa ba Allah ya ce la dama za mu ba kawai ka yi niyya cewa za ka yi abin alheri baka samu damar aikatawa ba Allah ya ce la dama za mu ba ya tunanin da kuma idan mutum ya aikata saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya turo wani mala'ika yace mala'ika wasu na ganin mala'ika Jibril aka turo ya zo ya musu shari'a daga shari'a an turo wani mala'ika ko mala'ika ya zo me ya faru to ai kaza ne wannan mutumin ya yi kisa dai dai dai dai dai haɗari gashi yanzu ya mutu saboda haka mun muka zo cewa wannan kayan mu duk kuma wannan sai ce ma a ya hawa wannan mutumin da gaske ya aikata laifi dan laifi kam ya aikata to amma yanzu ba ya riga ya yi niyyar zuwa garin mutanen kirki ne domin ya gyara sai shi duk ba haka ba yanzu a yi muku shari'a shari'an da za a yi shine za a auna daga garin da ya baro zuwa garin da zai je ina ne ya fi kusa duk garin da ya fi kusa to nan ne garin nan ne dan dan wannan garin in garin da ya baro ya fi kusa da garin da ya baro kaga ya zama dan wuta ce in garin da ya nufo ne ya fi kusa da garin da ya nufo to ya zama dan wancan garin to da aka ce aka ce Allah ya ce a auna wannan mala'ikin ya ce a auna sai aka ƙara sa wancan garin ta ƙara haka za a gani a hadisin ba karanta hadisin haka za gani sai Allah ya sa wancan garin ya kara nisa an gane ba wancan garin sai ya kara nisa wannan garin kuma sai ya kara makore ita da aka auna sai ya ga ya kusa da garin mutanen sai to da aka sai aka ce wannan mutumin Allah ya raya ce maka Allah ya yaje maka dan aljanna wannan hadisin in ya karantar da musulmai wani abu ya nuna musu yadda Allah yake son bawansa ko kalla ba rayukan mutane ya kashe wannan ran ba wanda ya sai kirkirar ran sai wa sai Allah amma ya doka take su dai dai dai dai dai dai har kai amma da haka Allah subhanahu wataala ya ce na ya ce na ya ce ko wannan abun kusan shine ya kara faruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da ake kiransa da suna washi wani mutum wanda aka yi a wasan kwaikwayon nan wanda za a ga yana daga mashi yana wani haka wanda ya kishi sayi na hamza kun tana ji yawwa wannan mutumin sunan shi washi shi ne ya kashe wan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun kashe wan baban annabi suka fafin kirji aka fasa aka fanko hanjin aka gasa aka sauka aka daddafa shi shi ne abin da ake kira da suna musula a musulunci bayan an gama yaƙi magana sallallahu alaihi wa sallam an zo ana dukkan musulmai da aka kashe sai ga sayyid na hamza sun lalata shi sun yi kaci kaci da gaba da nanon shi haka na annabi ya tashi annabi ya tashi a kashe wani babansa kai abun abun sauki ne wannan kai ba abun sauki ne na babun ya bashi haushi ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi tun da suka yi ma baffa na wannan to yaki na gaba za mu kamo manya manyan su saba'in to kaga an haka sai za a kamo hada shi wannan wanda ya kusa jinayi ko Allah ya ce wallahi sai mun yi ma manya manyan irin wannan abu su saba'in Allah subhanahu wata'ala sai ya lallashi annabi Muhammad sai ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya ce a ara muku na ai ba haka ba lamarin ba haka ya kamata ya zama ba shi ne ma'anar laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim Allah ya ce ma annabi ai baka sani ba wayannan manyan manyan mutanen guda 70 din nan da kace za a mun haka baka sani ba ko su ce sun tuba Allah ya yafe mu aw yu'adzibuhum in kuma suka an baka sani ba ko su ki tuba Allah subhanahu wata'ala ya musu azaba annabi na dai in ga maka fa innahum zalimun wayannan mutanen abinda suke ba kyauta ba tabbas kyauta ba babu bukatun a ce sai an rama mutane saba'in ka kalla ba shi ke da garin kuma sai annabi hawa shi kenan ana cikin wannan yanayin ba kafin ma a je yakin kuma sai ga wannan mutumin wanda ya shi ne sanadiyyar mutuwan sai na hamza shi wa shi sai ga shi ya zo wurin annabi annabi yana ganin shi sallallahu alaihi wasallam kaga yana kallon shi ya zo ya zauna gaban annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kan shi yake na zo musulunta ne ka san gora zafi ko na zo musulunta ne sai ya fara kau da kai yace na zo musulunta ne na sallallahu alaihi wasallam sai kalle shi sai ya lakana masa kalmar shahada bayan ya lakana masa kalmar shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce washi ya ce ya ce ina roƙonka wani abu guda ɗaya tun yanzu ka musulunta ka bar nan garin kakka yi dina ƙara ganin ka domin in na ganka ina tuno abin da kuka ma wan babana ban su shi kenan to shi wa haƙi sai ya shiga cikin damuwa cewa ko ma dai Allah bai karɓa musulunci shi ba ne ko dai ka gane domin dai wannan babban laifi ne ko wan baban annabi fice shi ku babba same kirji ai babban laifi ne ku da kan sun san babban laifi ne saboda ka sai washe shi ga damuwa to a kuma musulunci na shi ba karɓa ba ne sai ga aya Allah ya saukar da aya cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم معنى الآية شنو الله يشي معنى محمد صلى الله عليه وسلم kagaya musu shine ma'anar qul ya ibadiyal ladina asrafu kagaya ma wa'annan mutanen wa'anda suka zalunci kawunan su ta hanyar aikata manyan manyan zulubai la taqnatu min rahmatillah kada ɗeba kauna daga samun rahmar Allah da wannan laifin da suka yi la taqnatu min rahmatillah kada ɗeba kauna daga samun rahma me yasa Allah yake inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin shi Allah subhanahu wata'ala yana gafarta dukkan zunubai ko shi ne wancan hadisin da ka haddace wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce da bawa zai zo ranar lahira ko da bawa zai zo da zunubai cikin sama da ƙasa haka nan zan sama ba zunubin a ce a ce zunubin mutum ya tauri ya tauri ya tauri har ya taba sama sai ya zo da kyakkyawan niyya ba na tijjani da kyakkyawan niyya sai ya ce Allah na tuba Allah ka yace min Allah ya ce zan karɓe ki in ce na yaje masa wannan tarin zunubin Allah ya ce ba zan bar su haka ba sai ni ce a mai da su lada ko malada banda Allah waye zai iya wani shi ne ma'anan la tasnadu bi rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jalla zaka ce me yasa Allah yake yin haka Allah ya ce innahu huwal ghafurur rahim domin ni kadai ne ka iya gafarta wa mutum ni kadai ne kuma ke iya jin kai an gane wannan ko saboda haka Allah subhanahu wataala yana son bayinsa duk laifin da mutum yake yi Allah yana son ka zo ka zo ka zo ka tuba Allah yake son karba an gane wannan ko Allah yake son karba kai Allah ba ba a taɓa faɗan wani ba ce Allah yana jin daɗi ba kamar mutum ya yi laifi ya tuba ma Allah Allah yake daɗi yake ko shi ne har aji manzo Allah yake kawo misali cewa ka kaddara cewa mutum ne shi ɗan kasuwa ne babban ɗan kasuwa ba wai ƙananan ɗan kasuwa ba babban ɗan kasuwa ka kuranta cewa yana da babban moto da ake yayin shi yanzu ko babban moto da ake yayi latest moto ka ce irin motar miliyan hamsin zuwa miliyan ɗari ita karan kan motar kawai ba to mu kaddara cewa motar miliyan hamsin zai je Legas ko kaya a cikin motar akwai kuɗi ya kai naira miliyan ɗari biyar muna kurantawa ne ba wai mun ce haka ba ko saboda yanzu ai ba yawo da kuɗi saboda insecurity ake fama da shi amma wai misali nake muna saka gano wani abu ne a cikin motar akwai dukiya da ya kai naira miliyan ɗari biyar shi kenan ya surfafa hanyar Legas ɗin nan malam gashi daji ne da ba sun gano ne da hanyar Legas da go daji ne dajin Allah mala gashi dare ya riga ya fara yi yana ta gudu yana ta gudu saboda ya yarda da motar shi ya yarda da fitilla ko ba haka ba Allah ya kare mu kawai yana zuwa kawai sai ga barayi barayin nan kawai da suka tare shi karfe goma sha biyu na dare malam ina tare idan suka ce mai makulli kana yin sani da sun gara mutum kawai zai taimaka kawo ga manya-manyan jirgigogi a hannu kawo ko yanzu a asaran ka kai ma ba ka da wani zaki zai ka nisa su kashi sai su ce mu mutum kwanci agogonka sai mutum ya kwanci kawo wayoyi sai mutum ya kawo cire riganka sai mutum ya cire riga cire wando sai mutum ya cire sai su bar mutum daga shi sai wando sai sun gire shi haka suke rashin mutuncin nan sosai kuma mutum da na sani a nan wurin ya kowa hau tension haka suka mai rashin mutuncin nan sai suke maka kallana wa hin in Allah karfe sha biyun dare a hanyar Lagos yaya mutum zai ga ta an ganka da kai sai sun gile sai karamin wani duk wanda ya ganka ko mutum da dan wuta haka sai a ɗauka ma wukaci shi ne nan kaga wannan bawan Allah mutuwa kawai zai jira yanzu ko tunda wannan hanyar dajin ba abin da ba za a iya samu ba ka kaddara ba shi ne wannan bawan Allah ya yi iya neman taimakon mutane ya kan samu shi ne sai ya samu wata jikiya sai dan zauna kawai yana jiran mutuwa ta dai to in ba cikin zai bi je ba je ba cikin ba ina zai in ya shiga daji ya kara kai kai tare ba saboda ka sai ya samu gefen titi gefen wata bishiya sai ya zauna ya yi shiru can zuwa karfe ukun dare kawai ya riga ya ɗan kwanta da kanshi haka bacci ya ɗauke shi kawai sai ji karan mota ta tsaya a gaban shi me zai yanzu zai farka ko zai san menene kuma ko yana farkawa sai ga motar nan tashi ta miliyan hamsin ga ta dawo shi kenan kawai sai ga wani ya fito daga cikin motar sai ya ce masa ka gane mu sai ya ce ɗan ka na ɗaɗo sai ce mun yanke shawara ne mu dawo maka da motanka da kuɗinka naira miliyan ɗari biyar mun ga cewa kai mutumin kirki ne bai kamata irin haka ya faru da kai ba domin duba mun ga takardunka shi ma har masallaci kake gina waye misali ba muke yi ko shi kenan kamar almara almara sai mutumin nan sai ya ga an ɗauko mu kullum motar an ba sai ya ga sun ƙara hawa ƙaramin moto sun kama gaban wai wannan mutumin wani irin murna kake tunanin zai dan Allah wani irin murna kake tunanin zai ƙaramin murna ne ai wannan mutumin inda akwai kwata a wurin malu ran jigar sun kwata ya dan mamore ni kun nago to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda wannan mutumin zai yi murna yayi farin ciki Allah ya fi shi murna da farin ciki idan bawa ya ce Allah na shi ba dan Allah ka kalle inda Allah ya kafa Allah ya bi wannan mutumin da ya rasa motarsa ta naira miliyan hamsin da kuma naira miliyan ɗari biyar da ke cikin motar kar ka yi tunanin kuma sauran abubuwa da masu kuɗi suke bari a cikin motocin kama daga rediyon da aka sa a motar kama daga traka da aka sa a motar wasu abubuwa ne da mai mota yake ƙara ƙawata motar shi ba mamaki ma har cikakkun gidajen da zai kira ga yana ci abubuwa ne wanda ba ta taɓa tunani ba yaya wannan mutumin zai yi murna mazan Allah ya ce ku murnan da wannan mutumin yake yi don dawowan wannan dukiyar nashi ba ta kai murnar da Allah yake yi ba idan bawan sa yake Allah na tuba tuba na gaske ba ake magana idan duk abin da ake bukata wurin mu al'umma musulmai shine mu nabbahar da mutane mu wayar mu da al'umman mu kai cewa Allah a shirye yake ya karɓi tuban bawa babu wani kai kan wana a baya mun ce shirka ne ga Allah Allah baya yajewa ko ko ba ka muka ce ba da nan alqur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to Allah yake hatta shirka idan mutum yace Allah daga yau na daina shirka Allah yake zan karbe kuma aikin da ya aikata na zunubi a baya dukan ce na yafe masa wannan shine wa'azin da al'umma musulmai suke bukata a yanzu kar mu yadda mu je muna yin wa'azi wanda zai ƙara raba kan al'umma ko ya ƙara taitaita su ko ka ƙara sa bawa ya yi nisa da Allah a nuna ma bawa cewa Allah yana Allah a shirye yake Allah a shirye yake da karɓe ka Allah ya ce mana ƴan uwa nan wannan za mu tsaya mako mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya so ya yarda sai mu ƙara safe mu ci gaba da ne sharafin su ba da domin su ban yana da sharka ko sai mu ji menene da menene sharadin da ake bukata sannan su ban mutum ya inganta abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina akwai mai tambaya mutum zai yi tambaya daya biyu uku sai mu sallah bismillah Now, to, ai, ya danganci wani irin zikiri kake yi. Idan zikiri ne na wazifa, ta ga sharaɗinsa dole sai da alula. In wazifa ne dole mutum zai tashi ya je da ya karo alula. An gane wannan, in lazimi ne shi ma sharaɗinsa sai da alula ko? To, da mutum alulansa na kallewa sai ya fara komawa ya yi alula kuma ya tashi. Sai koma daga farko ne. idan cikin wazifa ne mutum zai ƙara komawa ya sake Allah ya dawo ya ci gaba daga inda suke an gane ko idan sun gidan sai ya ƙara komawa baya ya ramo wancan na farko kamar yanzu misali an riga an fara talatin an riga an fara jauhara ya dawo shi ke yanzu ya ƙaro ya tsada daga kan istighfari ya yi salatul fati ya yi la ilaha illallah shi ke ya ma ya riga ya samu jauhara lokacin da ya dawo ya yi haka ake masha Allah shi ma zikirin juma'a tana ɗinsa a sai da alula shi ma zai koma ne yau alula kawai shi wannan ba sai ya rama ba zai kara alula ya dawo ya zo ya shiga cikin da'ira kawai a cikin shi ba a ramawa an gane ko ba za a rama abin da ya kushe ba an gane ai ko ni ke da suna ziki wanda zikirin juma'a din ya wuce ki malamai sun samu sabani a kan shi wasu na ganin cewa za a rama ko wasu na ganin ba za a rama ba domin mene abin da ya sa suka ce ba za a rama ba shine lokacin da ake yin zikirin lokaci ne tsakanin sallar bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana saboda haka yanzu rana ta riga ta faɗi tunda rana ta faɗi lokacin ta ya riga ya wuce saboda haka ba sai an rama ba wasu malamai suna ganin cewa a'a za a rama za a yi dubu ɗaya da ɗari biyu ko wasu malamai suka ce a dubu ɗaya ɗari biyar mutum zai yi la ilaha illallah kalmatu sharif la ilaha illallah kalmatu sharifa kai ko la ilaha illallah ko dubu ɗaya ɗari biyu ko kuma dubu ɗaya ɗari biyar kamar yadda wasu malamai suke faɗa kenan sai mutum ya zauna ya abin nan kan an gani amma kamar wa'inda suke cewa ba ta yara matan ba kamar sun fi daidai gaskiya domin lokacin zikirin juma'a jab da faduwar rana ne zuwa faduwar rana ko za a zauna a yi ta ambatan Allah har zuwa faduwar rana to in rana ta riga ta fara kaga lokacin nata ya riga ya wuce wallahu ta'ala alim man tabbata ana sallama sai tashi kamar ana bin su gashi ko Allah ya ce mana Allah ya ce mana wato kurakurai ne da yawa mutanen mu suke wato sauri ne ko gaggawa yake hana su su iya tsayawa su yi tasbihi shi tasbihin kowane kwara ɗaya idan mutum yayi Allah subhanahu wataala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi tamla'ul mizan ko ka ce kawai subhanallahi kwara daya yana cika mizani da za a wa mutum awo da shi ranar lahira to amma mutum ya ji ya tashi ya gudu bayan ga kin fa ya haddace a alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce fa idza farabta yayin da ka gama aikin ka na ibada aka ce ka tabbata a wurin wa ila rabbika kai fadayin abin da yake wurin ubangijin ka shine ma'ana ka tsaya take addu'a ko ko da mutum bai iya addu'o'i da yawa ba ya iya tsayawa ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sai mutum ya tashi ko balantana abubuwan da kake gani ana cewa a karanta salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ai lada ne shi ma istighfari ta da istighfari kwara ɗaya idan kai Allah ya karɓa duk zunuban ka an yafe maka ko tsakaninka da Allah zunuban da ke tsakaninka da Allah ko za a ce la ilaha illallah magana yana faɗa kan la ilaha illallah wa abdul ma kuntu ana wanda biyina min qabli la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa da ni da annabawan da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah ko la ilaha illallah kuma aka ce inni qawamul arsh ne ita ne abin da ta dogara al arsh kamar ka ce ita ne aha fila na al'arshi ko sai mene ayatul kursiyu gaba daya ayatul kursiyu kwara daya idan mutum ya karanta ta Allah subhanahu wataala zai kare shi daga cutarwar shaytan da ka karanta da safi Allah zai kare ka daga cutarwar shaytan tun daga safi har zuwa faduwar rana idan ka karanta da yamma to Allah zai kare ka har zuwa gari ya waye dan Allah mutum kan shi yama koko addini ka gani ina zuwa dubin na aiki ko sai a ce kul wallahu kaba kul kaba na ne kul wallahu kaba uku kul wallahu kaba uku nan daidai yake za a baka lada daidai da mutumin da ya sauke alqur'ani ba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cewa kul wallahu sulusun alqur'ani ko one over third na alqur'ani shine sulusi one over third kenan ka karanta kwara ɗaya ka karanta kwara biyu ka karanta kwara uku daidai da kayan sabon alƙur'ani sama mutum ya ki ya gudu ko za ta fata da salatul fati ko to fata da salatul fati ne wasu ma za a iya cewa suna da magana a kai su ba su yadda ba ko kama dai ka san ladan karanta fatiha ko misali ke nan ma ka dai san duk wanda ya karanta fatiha Allah subhanahu wataala ba zai hana shi lada ba kowane harafi kwara ɗaya Allah zai ba shi lada kwara goma to har zuwa ba garin maqdud alaihi wa sallam kana da lada sai malakin annabi ko wani irin ne kaje kai to wannan abun shi ne mutanen mu wasu ke ci ba ana sallama sai su tashi sai su wannan tasbihin da kake magana a kai shine fa gadin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ma yarinya wanda yake ji da ita da na Fatima radiyallahu ta'ala lokacin da na Fatima ta zo an kawo bayi manzala sallallahu alaihi wasallama sai rabawa yake yana ta rabawa yana ta rabawa sai na Fatima sai ta ji yace to barka zo wurin annabi ko da guda daya a bata ya rika rike ya rika taya ta aiki ko aiki ya mata yawa ita kadai ga yara ga wannan ga ta ruwa ga wannan sallama yarinyar annabi ita da kanta ke yin aiki a gidanta yanzu ta ji labari an kawo bayi tana son a bata ita ma kyautan guda daya zo wurin annabi ta gaya ma annabi yadda annabi yake son da ba kallon annabi suna zuwa ko tashi annabi ya tashi ya girma mata ka kalla ba yake ce amma tana zuwa annabi ya tashi ya girma mata sai me ke tafa da ke tace mun san Allah ai na zo ne wallahi na ji an ce an kawo bayi ana tarabawa to ni ma yana son a taimaka a bani guda ɗaya wanda ta yana aiki saboda aika ya kudin yawa Gara sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata koma gida zan zo gida zan same shi koma gida ke faruwa koma gida kawai shi ke ta koma gida tunanin da zai bari yanzu za a kawo mata ko ba haka ba zuwa kan da daddare mijinta ya dawo gida sai annabi ya biyo su a gida tana ganin annabi ita ma ta tashi kallon da ake girma wa juna ba wannan ya nuna maka kyakkyawan mu'amala tsakanin iyali yarinyan ka ne ka karɓa karanta kana faɗa mata muga muga maganganu cewa matsiyaciya lalatacciya ka za a musulunci baya so kyakkyawan mu'amala kaga ta zo wurin annabi annabi ya tashi ya ruwa ita ma yanzu annabi ya zo gidan su ta ta ji ruwa annabi wannan yana masa kyakkyawan mu'amala ko da kuma inda annabi yake kanta qala sallallahu alaihi wa sallama da ya shigo sai suka matsa ma annabi annabi sai ya zauna a kan gadon gefen gadon annabi sai ya zauna sai ya ce mata wanci ko ka san baya kiran sunanta ba annabi baya kiran sunana na Fatima baya kiran sunana na Fatima wuri guda da aka kiyaye ya faɗa ko lokacin da aka zo magana cewa wata mata ta yi sata wani na neman ya samun kafa cewa annaba dan da wannan matar mana saboda ai babban gida ne annabi shi ko iya ta ce wanci in tai abu kaza za a yi shi ba nan ne aka kiyaye annabi ya faɗa amma annabi yana mutunta sunan ko sai ya ce me sunan mamana ko aka yi sunsa me sunan mamana ko wannan matan wannan ita wanda wannan mai sunan maman naki ita ce wannan wanda da ta rasu har annabi ya shiga cikin kabarinta ya kwanta yace kafin a sa wannan maman ta ba a cikin kabarinta Fatima bintu Asad da ta rasu annabi ya ce a tsaya bayan an gama haka ramu yace kafin a sa ta gurin shi ba sai annabi ya shiga cikin kabarin naki ya kwanta sallallahu alaihi wasallam yace wannan mama ta ce sannan sai ya shigo to annabi haka yake kiran wannan yarinyar gashi sai ya ce mata da sunan mamana shi a na kawo miki wani abu ne wanda ya bi wannan bayin da yake so a baki hannu rabbana su ce to menene ya ce ya rika yin subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da uku ba za ki rika ganin wahalan aikin gidanki ba Allah zai ɗauke miki nauyin wahalan aikin gida kuma shi ne na na kwaje mata karɓa hannu biyu tana murna kuma shi ta rika yi bata ƙara complain din cewa wai aikin gida ya mata yawa kaɗan daga cikin farlan ta ne ko kaga mutanen mu Allah ya je mana ko suka yafe mana wannan kuma bayan an cewa kai ka dauka wa matan naka za ta yi aiki ne ko amma dai ya zama to kashi 30 ko kashi 40 na aikin gidanka matan kana da hannu a ciki ko wannan zai kawo maka tsaro domin yanzu wasu ma'aikatan to Allah dai ya yafe mana ko wasu ana iya hada baki da su a cutar da kai musamman ma an ganka da kuɗi an gane maganar da nake yi ko to ya zama to kashi 30 ko kashi 40 na aikin gidan naka matan ka ke yi kashi sittin sai a ban irin aikace aikacen wanke wanken gida shara wa'in wanki masa wanki duk ya su sai musamman ma abin da yake da alaka da abincinka kake da wani da yana wurga matan ka ta jirka an gane don mutane da yawa an kashe su ta wannan hanyar Allah ya ce mana Allah ya kare mu wani tambaya wa alaikum assalam la tasbihi to salatu tasbihi sallah ce wanda take da farla da yawa ana son mutum ya yi ta a akalla so ɗaya a rayuwar shi an gane wannan akalla so ɗaya a rayuwar shi ya zo da ruwayoyi daban-daban amma ruwaya mafi shahara shine mutum zai yi kabbara zai yi tasbihi guda goma sha biyar ko bayan ya yi tasbihi guda goma sha biyar in yayi ruku zai tasbihi guda goma in ya dago zai yi goma ko wasu malamai sai tsayar ruwayan kenan ko sai a ce kafin ya ƙara komawa in yayi kaman zai yi ruku zai yi sujada sai amma ka ga wannan ruwayan akwai abin nan ko wasu malamai ko suna da ji akan cewa in yayi sujada ne zai yi goma in ya dago goma ko in ya koma goma in zai tashi goma to haka zai rika yi har yi wayannan raboyin ko dai ya raboyi biyu ko ya raboyi hudu ya danganci daman da yake da shi Allah ta'ala tana da lada da yawa haka wasu malamai da sun fara inkari akan ladanta ko sun ce ladanta ya yi yawa kalla ba wai musulmi ya ce wai ladan sallar tasbih ta yi yawa wai hadisan yana da rauni ba ba daidai bane imamu tirmidhi ya rawaito shi ko malamai da dama sun kawo wannan su rasu tafiye da an gane wannan Allah ya kai mana almajiranka eh kai ne ɗan naman da idan Allah ya hau mutum zai iya karantawa mana bawan Allah yana tambaya ne cewa mutum zai iya karanta ayatul kursi kullum ko dari zai iya ai in kana neman dafa'i kariya to babu kamar ma ayatul kursi in dai dafa'i ne kariya sosai kan makiya kan mahasada kan aljanai kan me kai wara da karanta aya kafa dari ayatul kursi kafa dari Allah zai kare an gane ko ni da yawa ma yana kan mutane su karanta da kafa arba'in da ɗaya ne ba ma sai kafa da ɗan ba kafa arba'in da ɗaya kullum ɗan ka ya daɗe Allah zai kare ka sai dai maciya ta kallon ka ce mayu mun yi mun yi mun kasa mayu to amma mutane su tsaya su yi ne za ga sai ga mutum yana ba shi masa a wani hadisi ya zo ko ka tsaya sai ka gani a hadisi lokacin da ka ganka a cikin kabari ka ga hadisi Allah ya yafe Allah ya yafe mana wani tambaya wa alaikum salam malam wannan matsala ce wanda kake son ka ɗauko mana matsala kan hadisin Isra'il da Miraji a akwai ruwayoyi guda biyu ko ba ma ruwayoyi guda biyu nake so yana son ce maka akwai fukoyi guda biyu wasu malamai suna ganin manzon Allah da aka Isra'il da Miraji da shi manzon Allah ya ga Allah ido da ido an gane wannan wasu malamai suna ganin a'a bai ga Allah ido da ido ba saboda dan Allah subhanahu wataala da yake cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ko wasu na ganin cewa kuma wancan ayar wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ko da kuma wancan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa lan tarani walakin anzu ila al-jawri kay nastaqara makanahu fa sawfa tarani sai ganin cewa wa'annan ayoyin suna nuna cewa mutum a duniya ba zai iya ganin Allah ba sai bayan an je lahira an gane wannan amma wannan hadisin na ya gane wannan ka gane wannan wannan zan bada hanza ne kamar yadda shehu ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu ya bada hanza ko shi ma ba wai dan san shi bane ban kada mutum ya ce a ashe ibrahim ne ba fatawan abdullahi bin abbas ne abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa yayi nana aisha ce cewa duk wanda zai kawo maka hadisin cewa annabi bai ga Allah ba hadisin nana aisha zai kafa hujja da shi shi Abdullahi bin Abbas cewa yayi na na Aisha ta ce cewa wai Allah bai ga Allah an awai annabi bai ga Allah da irin shi ba ce maganan ta ne kawai an gane wannan domin Allah ba cewa yayi summa danaka tajalla Allah ne ba ba a yi misali da Allah ko amma kamar idan mutum ne da mutum ba sai a ce sai ya matso shi ma ya matso fakana qaba qausaini aw adna sai ganawan mitin din Allah ba an kira wa annabi ne a zuwa yi tattauna da annabi ko sai mitin din sai ya zama to kaman haka bracket ba ka ga yin bracket ba aboko wannan shine wannan hakan shine bracket to wai ganawan sai ya zama to kaman cikin nan wurin cikin wannan tafin hannu wannan tafin hannun da wannan aka ganawan ya zo ba to ta yaya kenan za a yi in bai gan shi ba sai Abdullahi bin Abbas ya ce ce dana Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi ba cewa yayi a karbar rabin ilimi a wurin shi kenan ba duka ilimi kike da shi ba wannan yana cikin ilimin da ba ki da shi na kasa gano cewa aha annabi ya ga Allah ido da ka gane da abin yake to shau Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu shi ma fahimtar shi kenan cewa annabi ya ga Allah ido da ido an gane wannan ni ma fahimta na yake a gane wannan ko ni ma fahimta na yake ni ma fahimta na yake eh ah to Allah ta yan kara ma wani abu annabin nan fa shi yake fara cikin hadisi ingantacce ba wai mai rauni ba ban haka ce da yake cewa wa ayyukum mithli shin kuwa wane ne irina babu irin annabi a cikin mutane domin yace kun san me yasa ni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ni kwana nake yi gurin ubangiji na shi yake ciyar da ni shi kuma yake kayar da ni wai ka ba kwa ka kwana wurin mutumin da baka sani ba ka kwana wurin wanda baka gani ba eh ka a ba ta abinci ko yace annan ne yake ciyar da shi ba to wai a ba shi abinci ba tare da ya gani ba a ba shi abinci ba tare da ya gani ba to ai idan ana kace annabin shi ma da kanshi sai ya je lahira sannan zai ga Allah to ba bambanci ke ko ba haka ba tunda mu'minai ba gaba daya mu'minai duk wanda yake musulmi ne mu'mini in ya je lahira sai ya ga Allah ko ga hadisi nan ingantacce ko da karatun mutum da ya nisa ba ga shi na an sa cikin littafi uku kuma haka na littafi na daya sai kake fitan ba ko littafi na biyu karamin littafi ne haka bai wuce wannan suka tamba shi usul lahana da ma me littafin ya kawo shi cewa innakum tarawna rabbakum kama tarawna hada al-qamar la tudamuna fi ru'yati ma'anar hadisin shi ne manzo Allah yake cewa ku dinnan za ku ga Allah ubangijin kuma halittun ranar lahira kamar yadda kuke ganin wancan watan ka taba ganin wani yana cewa ka kare mu bana ganin wata ka taba ganin wani yana cewa ka yace to haka fa kowa zai ga Allah to ai daga yin haka kowa zai ga Allah haka to ai ba bambanci tsakanin mutane da annabi ko in gana wannan Allah ya yafe mu ba ya yafe na'am eh wani ya tsara mana bayani Allah ya saka da ni ka gani to da kanka sai mu tsaya kawai lokaci ga al'umma kuma kowa da uzurinsa da iyaye na gani ne na sai bukatun mu saka ita mun kawai koma wurin iyala Aha. to yanzu abin da ya faɗa shi za a yake shi an gane ko na tare ka sama ne to banda bare ka je
Thank you.
sai kuma kaga haka ne mabruk za ka yi mana za ka yi su jibar tsakaninka da Allah duk da ya yaje maka sai ka yi su jibare dan wa yana tambaya ne cewa an taba samun kuskure ya cuci wani naira dubu daya an gane wannan saboda haka yanzu sai ya gano cewa kuskure ne sai ya je samu wannan bawan Allah ya ce wani na taba cutan ka naira dubu daya amma ka yace mu sai ce yaushe ne sai ya ce shi ya manta yayyayi ya ya manta ya ce ki ta zuwa ba shi kuma ikon Allah sai ya iya tunowa shi mutumin da aka kwara naira dubu ɗaya sai ya iya tuno ranar cewa wannan abin ya faru ne ranar talata amma ka je na yaji shikenan ya yaku yan saura kuma haƙƙin Allah sai a roƙi Allah gafara cewa Allah ya ce kar mu yi laifi kuma mun je mun aikata laifi shikenan kawai almuhim dai shine abin da mai kayan ya faɗa shi za a yi aiki da shi idan mai kayan ya ce a sai ka biya ni to sai ka biya an gane wannan an gane to amma da duk da haka musulunci yana kira ga al'umma cewa in irin hakan ya faru kawai ka yaji tunda har yake jin tsoron Allah ya zo ya tara ya tare ka ko ya same ka ya gaya maka haka kan kai sai ka yafe mu ka bar shi da Allah kawai Allah ya yafe mu irin kace ka yafe ne har abada kun gane wannan ko shi ne mafi cancanta din an gane kuma zai iya faruwa kuma ba na kuɗi bane kamar misali yanzu an same ka nace nayi gulman ka wallahi ce kullun kana zuwa masallaci babu kula amma dan Allah ka yafe mu misali fa nake kace kace na ce kana zuwa masallaci babu misali ne ka gane to in na zo na same ka na gaya maka haka ba a ce sai ka masa ta ji yaushe ne da wa kuma kai gulman nawa kaza kawai sai ka ga girman Allah da ni ma na gani har na zo nake gaya maka nake roƙon gafara ka gano misalin da yi Allah ya ce mana fatar ta ta الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم الأحمد الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الجلالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم